لكن صرح في كتابه فإذا كان الله كسر في كتابه أن من آمن ببعض أن من آمن ببعض وكفر ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا فهو الكافر حقا زالت هذه الشبهة زالت هذه الشبهة وهذه هي التي ذكرها وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء قال أهل الأحساب في كتابه الذي أرسله إلينا في كتابه الذي أرسله إلينا ويقال أيضا ويقال أيضا إذا كنت تقر أن من صدق الرسول إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في كل شيء في كل شيء وجاهد وجوب الصلاة وجعل وجوب الصلاة أنه كافر أنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع ولا للدم والمال بالإجماع وكذلك إذا أقر بكل شيء وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعض إلا البعض وكذلك لو جاهد وجوب صوم رمضان وكذلك لو جعل وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله وصدق بذلك كله لا تختلف المذاهب فيه لا تختلف المذاهب فيه وقد نطق به القرآن كما قدمنا وقد نطق به القرآن كما ذكرنا ومعلوم أن التوحيد ومعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم فريدة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم من الصلاة وهو أعظم من الصلاة والزكاة والزكاة والصوم والصوم والحج والحج فكيف إذا جهد الإنسان شيئا وكيف إذا جعل الإنسان شيئا من هذه الأمور من هذه الأمور كفر كفر.
ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا جهد التوحيد الذي هو دين الرسل وإذا جاء التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر مسلم لا يكفر سبحان الله سبحان الله ما أعجب هذا الجهل ما أعجب هذا الجعل ويقال أيضا ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن محمدا رسول الله ويؤذنون ويصلون ويؤذنون ويصلون فإن قال وإن قال إنهم يقولون إنهم يقولون إن مسيلمة نبي إنه سيما النبي قلنا هذا هو المطلوب قلنا هذا هو المطلوب إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر إذا كان رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم فقط وحل ماله ودمه وعلى ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة ولا الصلاة فكيف بمن رفع شمسان فكيف بما رفع شمسا أو يوسف أو يوسف أو صحابيا أو نبيا أو نبيا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض إلى مرتبة جبار السماوات سبحان الله سبحان الله أعظم شأنه ما أعظم الشأن كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون ذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون ويقال أيضا ويقال أيضا الذين حركهم علي بن أبي طالب الذين عرفوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم العلم من الصحابة وتعلموا العلم من الساعة ولكن اعتقدوا ولكن اعتقدوا بعلي بعلي مثل مثل الاعتقاد مثل الاعتقاد بيوسف وشمسان بيوسف وشمسان وأمثالهما وأمثالهما فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين أم تظنون أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله أن الاعتقاد في ذلك وأمثاله لا يضر لا يدور والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر ويقال في أهل بن أبي طالب وكفر ويقال أيضا ويقال أيضا بنو عبيد القداح بنو أبيد القداح الذين ملكوا المغرب الذين ملكوا المغرب مصر في زمان ملك في زمان بني العباس بني عباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن محمدا رسول الله ويدعون الإسلام ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة ويصلون الجمعة والجماعة والجماعة فلما أظهروا مخالفة الشريعة ولما أرادوا مخالفة الشريعة في أشياء في أشياء دون ما نحن فيه دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم أجمل الله على حكمهم وبلادهم وأن بلادهم بلاد حرب وأن بلادهم بلاد العرب وغزاهم المسلمون وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين ما بأيديهم من بلاد المسلمين يوى خيرا ما لا يشيك بدا بياني بآلاء سوى فإذا كان قد صرح في كتابه الأمر يندك إذن يزمنتو قد صرح حقيقة الله سبحانه وتعالى يا بينا قرر أتكل للتابلسة أن من آمن ببعض سوى دون ده إيماني لساشا للتابي wa kafara bi ba'd amma ya kafirce wa sashi na littafi fa huwa al-kafiru haqqan ya zama kafiri na gaskiya aya da ta fara go to zalat hadhihi shubha to wannan shubha da suke kawowa cewa ai mu mun yi imani da manzon Allah mun yi imani da kalmar la ilaha illallah mun yi imani da ranar alkiyama mun yi imani da wuta da aljanna amma kafiran zamanin manzon Allah basu ba da gaskiya da ita ba dan haka yaya aka yi ko me yasa kuke gaba mu da su sai ka kawo masa wannan hujja cewa ijma'in malaman musulunci ne da za ka yarda da wani abu na musulunci daya ka kafirta dan uwansa ka kafirta to ina kuma da za ka yi imani da dukkan ababe na musulunci sai ka ce kawai kai tashin kiyama ne baka yarda shi ba zama mene ne yawwa gidan bayanin ku cewa ku kun yarda da alqur'ani da manzon Allah da ranar alkiyama duka aikin banza ne kaga wannan shine ma nace shubha ta da kenan sannan ya ci gaba da cewa wa hadhihi hiya allati dhakaraha ba'd ahli al-ahsa wannan ita ce sashen da wasu ma'abuta garin al-ahsa wata muhafaza ce wata jiha ce a cikin ƙasar Saudiya Muhammad bin Abdul Wahab dama iya ƙasar Najd ne a cikin Saudiya garin Najd to akwai wasu bayan Allah suka ce ƴan ƙasar mu suna ko ƴan yankin mu suna tuma ka akan kala kafirta musulmai suka aiko wasu wasiƙa yayi bayani ya za a yi ya barranta da kansa akan haka ga su jama'a suna cewa la ilaha illallah sai da annabi Muhammad sirrar da ranar alkiyama da tashi da kaza da kaza shi da shafi kitabi a wani rubutunsa da ya aiko allazi arsalahu ilaina wanda ya aiko zuwa gare mu shi mana cewa yuqalu aida za a ƙara faɗa dai dadi idza kunta tuqirru idan ka kasance kana mai tabbatarwa anna man saddaqa rasula cewa duk wanda ya gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi kulli shay'in a dukkan komai wajahada wujuba sala amma sai yayi musu yayi jayayya game da wajibtuwar sallah annahu kafir cewa kafiri ne halalu dami kuma jininsa ya halitta wal mali dukista halitta bil ijma'i da hadur malam kaga nan ba mu ciwa wanda ne na hujja ce ya kace to aka rauka Allah kai kace ana kafir da musulmai ne kaza kaza kaza to tambayar da ba ita ce mutum ne ya rada komai na addini amma ya ce shi sallah ce bai rada ta ba mu sunan shi kafiri ne oh shi ke na kaga abu ɗaya ne wurin daga musulunci to kuma matsalar ta ku irin irin ta ce sannan ma da cewa kazalika haka nan idan aqarra bi kulli shay'in da mutum zai tabbatar da dukkan komai na musulunci illan ba'as kawai ce a'a shi kawai tashin kiyama ne yake ganin ba zai yi ba shi ma ya kafirta da haɗuwar malamin musulunci wa kadhalika haka lau jahada wujuba sawmi ramadan da mutum zai ce ya yarda tsawai na addinin musulunci amma bai yarda azumi ba kawai to shi ma wannan ya kafirta da haɗuwar malamin musulunci wa saddaqa bidhalika kullihi a ce ya gaskata komai la takhtalifu al-madahib fi ma da shi mazhabobin na musulunci gabaki ɗaya ba su yi sabani ba akan kafircin sa wa qad nataqa bihi al-qur'an kama qaddamna ko yace kuma ba wai ma mazhaba ba ko hadisi manzo Allah ce kai qur'ani ma ya tabbatar da haka kamar muka gabatar da dalili to kaga shi wata da ko shi ma shi fa ma'lumun abu ne sananne annat tauhid shi tauhidi huwa a'zamu fariida ya ma fi farillan ma girma ja biha annabi sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah ya zo da shi huwa a'zamu min as-salat tauhidin ma ya yi sallan girma kaga in har sallah ta kafirta mutum akan rashin yarda da ita to me babu amla abinda manzo Allah ya zo shi menene farko tauhidi wannan wallahi shine kai gaya akan insani malamin nan ya kai makura akan ilzami ba nasu cewa ana ganin musawarsa ba ta kai mun yi malaman duniya ba amma Allah ya ba shi ilimi da yalwar kirshi idan ya faɗi magana za ka ga wani malami ya yi littafi ma har ya sauke shi babban littafi amma ba ma gane mai yake nufi ba amma shi a ɗan ƙaramin abu zai kawo maka wani abu kuma na tofiki na Allah da kuma mawuki ba shi ne malik isha wa huwa a'zam min as-salat al-ahli tawhid ya yi sallah girma wa zaka ya fi zakka girma wa sawm ya fi azumi girma wal hajj ya fi aikin hajji girma to fa kaifa idza jahada al-insanu shay'an min hadhihi al-umur to ina idan mutum ya musunta wani abu daga cikin waɗannan al'amura na sallah zakka hajji kafara ya kafirta walau amila bi kulli ma ja'a bihi rasul sallallahu ko da ma a ce yayi aiki dukkan abin da manzon Allah ya bar shi wa idza jahada tauhid idan mutum ya musunta tauhidi allazi huwa dinur rusul wanda shine addinin manzanni kulli ga baki ɗayan su kuma la ya kafuru a ce ba zai kafirta ba yace hankali ya dauka ba sai dauka yace subhanallah tsarkiya ta fita ga Allah ma a ajaba hadar jahil kai wani abu ya kai wani abu ya wani jahilci ko ko mamakin wannan jahilci imana wa yuqalu aidan za a ƙara faɗi dadi haula'i ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ai waɗannan sahabban manzon Allah ne tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare su qatalu bani hanifa sun yaƙi bani hanifa su ne dangin musailamatul kazzab da ya da'awan cewa shi ma annabi ne وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم كما وأن باين الله بنو حنيفة سم مسلمين تترر من ذلك الله sun zo gaban manzo sun musulunta kuma wa hum yashhadun an la ilaha illallah sun shaida lalle babu abun bauta da gaskiya musa cancin sai Allah wa anna muhammadar rasulullah sun shaida annabi muhammad ba'in Allah ne wa yu'adhdhiruna kuma a garin ba a gushe ba ana kiran sallah wa yusalluna a garin ba a gushe ba ana sallah amma sahabbai suka ce kafirai ne a yaƙe su me yasa sun ce akwai manzon Allah akwai wani annabi bayan manzon Allah to fa in qala idan yace innahum yaquluna aisu banu hanifa suna cewa inna musailama ta nabiyyu ai musailama annabi ne kullu sai mu ce hadha huwa al-maqlub ai wannan shi da wani ke nema mu tsara baki ku da mu kama amsa ita ce idza kana man rafa'a rajulan idan ya zamanto ya kasance wani mutum ya ɗaukaka wani mutum ila rukubatin nabi zuwa ga matsayi na annabi kafar ya kafarta har za a yi ƙasa wahalla maruhu dukin ta halitta aka je aka yaƙe shi wadan hujininsa ya halitta aka kashe shi walam tanfa'u shahadatan kuma kalmar shahada ba ta masa amfani ba guda biyu shahadatu Allah ila ila wa anna muhammadur rasulullah wala salatu sallallahu ba ta masa amfani ba da kiran sallarsa to fa kaifa tadqa aqu bi marrafa ash-shamsan ga wanda zai ɗaukaka irin waliyyar su shamsan au yusuf ko ko irin su yusuf au sahabiyar ko kuma wani sahabi au nabiyan ko wani annabi ila martabati jabbar samawati akan matsayi da mataki na wanda ke da rinjaye da tankwasawa akan ubangijin sammai da ƙasai ko kuma zuwa ga ainihin jabbar samawati shine wanda yake gudanar da halittun sammai da ƙasai bi malaki zai ce idan har wani ya ce shi annabi ya zama kafiri to ina wanda zai ce shine Allah ko an yashi bai kafir da kaga hankali ba zai doka ba wanda ya dace wa a ce shine kafiri an hujja ce ita ba a yi sannan ma da ya ce ko cewa subhanallah tsarkiya da mutum da Allah ma an azama ha sha'anahu kai wani abu ya kai girma ga mai sha'anin Allah Allah ta amma ko ma da ce ko ba abu mamaki bane ba ai kazalika kamar haka ne Allah ke bayanin cewa yatba'u Allahu Allah ke sanya rihi ala qulubil ladina la- la ya'lamuna akan zukatan wanda ba su da sani wa yuqalu aidan ana ƙara faɗi dake akan kawo hujja alladhina harrakahum ali ibn abi talib waɗanda ali dan abi talib ya kona su da wuta wusa wuta yasa aka kona su binna kullum dukkan su yad'una al-islam suna da'awar musulunci suna sallallahu alaihi wasallam zakka wa hum min ashabi ali suna ma daga cikin mabiyan ali radiyallahu anhu wa ta'allamu al-ilma sun karanci ilimi min as-sahaba aw sahaban manzon Allah walakin itaqadu amma suka kudurce cewa fi aliyu game da sha'anin aliyu midar ya cika irin abin da ake kudurcewa game da yusuf da shamsan da irin su shehu ibrahim inyas da irin su shehu ibrahim tijani wa amsari ma da abin da ya kama da wanda wushi ma da bisan su ba mu mun karanta ne a gasu bin misali fa kaifa ajma'u saha ajma'a sahaba ya ya sahabai suka haɗu ala qatlihim akan kashe su wa kufrihim da kuma kafircin su kowace suka yi aliyu Allah ne kawai aliyu ce a tattara su aka tattara su aka ɗarbe su ya hura wuta ya ringa jefa su kafin a jefa wasu da ce kai ai, mu ai mu san kai Allah bane sai azuma dama ai la yu'adhabu bi nari illa rabbun nar a lokacin nan murna take a alhamdulillah ubangiji zai koda ka riba ga duk inda kake kokarin sa wani bawon Allah ya koma da kirki wani abu zaka yi ma kai ka tira shi ma subhanallah ka shi ne anan gurin ma da ke cewa la yu'adhibu bin nar illa rabbun nar kina to shi ma yake cewa kenan anan sai yake cewa kaga shi ma wannan hujja ce ataduluna anna sahaba washin kana da zan cewa sahabbai yukaffiruna almuslimin suna kafirta musulmai ne am taduluna ko kuma kana da zan cewa anna da ittikada fi tajin udur cewa game da irin wali taj wa amfani da irin irinsa la yaduru bai cutarwa wani itikada amma kuma kudin cewa fi aliyu game da aliyu bin abi talib kuma ya kafira shi kuma ya kafirta kuma a ce yana kafirtarwa kaga ai aliyu ya fi tashi daraja a bayan mutum ya kafirta saboda dokan haƙƙin Allah ya ba aliyu wa yuqalu aidan za a ƙara faɗa dadi dai banu ubayd bin qabda yace banu ubayd al-qabda alladhina malaku al-maghriba wanda suka mallaki suka zama sarakai kasar yankin Morocco wa misr da kasar masar في زمان بني العباس أزامن بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله دكا سشهد cewa babu abun bauta da gaskiya bisa shirka sai Allah wa anna muhammadan rasulullah kuma sashhadu anna muhammad ma'akin Allah ne wa yabda'una al-islam kuma suna da'awar musulunci wa yusalluna al-jumu'a suna sallar jumu'a wal jama'a da sallar jami'i falamma azharu mukhalafata shari'a a yayin da suka bayyana sabanin shari'ar musulunci fi ashiya a wasu abubuwa duna ma na'nu fihi sabanin abin da muke a kansa wa ajma al-ulama malaman zamanin nan musulunci suka haɗu ala kufri maka cewa kafirai ne wa qitali akai a yaƙe su wa anna biladahum biladu harb kuma cewa gari ne su gari ne na yaƙi wa wa qazahum al-muslimun ko musulman duniya suka yaƙe su a lokacin hatta stanqahu har sai da aka kwato ma bi aidihim abin da ke hannayensu min buldanil muslimin daga cikin gariruwa na ƙasar musulmai na'am na akwai bambanci da namu na kun yi shiru kun ce wani abu aha me yasa muku anan ya babu wani bayanin a anaku alama a ina yawwa ki ne ku nemi da kirkira ina da suka kirkira shi da ake yasa yasa na wanzu ka sai ritari ka sai ritari ba buwan karo ba ai bana so ni ga ga je wajen masu littafi ba za ga gireji wanda ga ni kaga buwan kaga bambon kasar littafi ne bugun Saudiya kasar da aka tsaya aka tashi amma Najeriya kawai wani ne ke zawa kawai akhda yayi kun gani to wani yazo ya littafi akhda yayi matalin sa babu wanda bai da shirin nan kawai wasalin yan da gara bai ke zuwa shi wallahi da kai mamaki ya ake aka wannan littafi kawai inda masa dadi in ya gana ma wani gure ya ruwa wani gure ya damma wani gure ya kasara to kaga wannan ai banna shi sai ka koyi karatu da banna malamin da kuma yake koya maka bai san ilmin nahu ba shi ma da yalle haka zai kwasa ba karatun ka tai a banza ko kana banna kina da murta da kike kuma dalibi ba zai kasance ba dalibi wallahi sai da sai littafi kan littafi maka tsada shi da wani ce daga cikin abin da ke sa ba zai zama malami akwai sai littafi in baka gane littafin kana ganin ya mutu matakin ka in dai yana wata zaka rika dauka kana dibawa kana cewa shi zan fara gane wannan littafin wannan kadai zai sa ka je zuwa gare shi amma kawai da tayi kullu he ga an yi sadaka ta karba ana raba da tayi a wuri wuri daga duk ɗalibai su yi cirko cirko an zo an yi sau zama da ba za ka ba za ka zama da kai ba dole sai an nasa da littafi magana abin da ke mamaki duk wani wani abokin hawa dan bari ne a wasu wai ko qur'ani ne sai da kana sai ka fara ko wai sarka ji a wai da kuma da kuma ba ce kuma da sai ka ta ma ne isa me isa ko hol wani ɗalibi Allah jama'a suna ganin malami ne sai su ce za mu sa za mu sa ne mutul ahkam za mu sanya bulugul maram ya ce eh eh kuma ya ce bai isa domin ya koya akhdari iya koya ishmawi kuma ana ganin shi ɗalibi ne wanda ya zo shi ishmawi zai zo da akhdari in zai zo da bulugul maram ba za ka ce a to yanzu su sa littafin na bulugul maram yanzu daga ya zo ya fara ya fara ganin lugar nan ta hadisi da ruwaye ko bai iya zuwa ya je sai littafin shuruhat na malamai da ruwaye sai ga kullum duk muhalar zai sai bugo waya da Allah wani ya karba kaza kuma so yake a lokacin ka bashi awa ɗaya ka mishi wannan karatun kai wani adalci babu adalci mafi karanci ka sai duk littafin da za ka koya shi malamai ba su yi ƙasa a gwiwa sun yi shirin sa in ka ɗauka hattin daga ma akhdar akwai shirin sa shimawi akwai shirin sa iziya akwai shirin da risala akwai shirin da bangaren abin da shahi arba'una hadisan sharhi ba ma adadi umar da aka shiri ba adadi bulugul marba amma sai ga mutum wai wani ma hawa yake wani malam shirin naka na bulugul guda biyu ne gare ka wani sai fi shirin bulugul guda biyu in ma ka ga guda biyu ne to kowane shirin ba ba ba ba ba bai tare da wannan malaman daban-daban ne to kuma na baka na wannan malamin kuma ni tsaya akan wannan ai idan ina son shi na so shi to irin wannan shine kawai kuma bai hana daga ya sayi shadda mai tsada ya sa a jikinsa zai hana ka gaje wajen mai gaban nama ya huda jika biyu ko jika uku don saboda cikin sani ya bada ya siya kai kuma kan hana kanka wannan abubuwan kaje ka sai littafi shi yasa malam wannan yake cewa da bashir da wannan wannan da suna sai ba wannan za mu je magana da shi muna ga da shi kace mini yace wallahi yace duk waɗanda suka sai garin Madina duk wanda bai sayi littafi wato a cikin su babu ɗaya wanda ya zama da yace a dufa an sai ciki har ma wanda suke gaba su da suke ba sai ce mini wallahi ce musa ba ce babu wani wanda ya zama malami dukkan su muna ganin suna nan suna cikin wahala kuma ilimin ya kuce musu yace wanda ake ganin wawaye ne in mutum ya samu riyal goma ko riyal ashirin za ka ga kokarin sa ya za a yi riyal goma sha biyar ya sa ta a littafi biyar in ce shi ke kokarin ya za a yi yami ya dan yi wani abu na bangaren abinci ko wani abu na tufafi to ce su ne suke magana a Najeriya yace amma da yawansu suna da fahimta da hazaƙa da komai wasu da gabanmu ya ce amma yanzu babu ma ko zancen su ba a yi a cikin ƙasar najeriya ya ce to sai littafi iya daga cikin matakin da ke sa mutum ya zama malami kuma ga shi haka ne malam in so dewa mafi yawa ko a ina ne haka ne ko sai haka ne ko in gaji duk jami'a haka ne wani ma ɗalibin daga an bashi mihasa gashi kuɗin kaɗan ne ba amma ba yadda za a yi kashe wani mina a bonnet da wani tufafi ko wani abu sai ya je ya ɗan samu littafi ya ƙara a cikin maktabarsa in an samu wani kuɗi dole da tafi iya da wurka su akwai ɗalibin da zai saba kansa tun daga farkon karatunsa har zuwa ya samu aikin gwamnati duk in ya ɗauki albashi to wajibi ne kawai a cikin albashinsa ko a cikin minhaka dole akwai kuɗin littafi a ciki to ka ɗau wata wata wata wata wata dan Allah in ka ɗauki wata wata wata wata a shekara na wani zamu da mallaka to saka da kuɗi wallahi ina asaya a samu da lokacin da a san wannan da kamar su da samu da ashkur a janna eh shi kuma wannan sai da yau Na, eh.
sarori ne ya kawo na eh to ya sanya mana shi to ya sanya mana shi ta da aka yi mukarar sai aka ce kuma ba a sai da shi ya idan mutum yana son shi da ya sanya mujalladi biyar lokacin shi kawo mashi kai shi shi kuma da idan mutum ne ya samu da fa'idodin da suke cikin eh ka ga duk wani kuɗi mutane suke tattara wasu har suka tura zuwa da kwanci Najeriya to to tun da haka yanzu ce to mun sa ni ne da nake shi wani take kai ko kuma kace wannan saboda wannan a cikin alwan nan kuma yanzu da aka zo inda ne kuma zai ko sabula wai ne tasbirin awatin da a wajen ka kuma kuma a wani lokacin da shi haji ka goma sha ya kashe kuɗin shi a banza ta goma sha biyar lokacin da ake kira shi kuma na ba karfi mana ga wasu yanzu za a zo ga littafai ma- muzakiran masu tsadan da aka aka tato ilimi a ciki kasa yesu jika bi da rabi wata jika uku wata jika hudu za ga wani daga an yi imtihan da ka- ka samu wata tamanin ko abu daga daga daga window daga saman bai za ga ɗalibi ya watso takardun ƙasa ya buga ihu shi kenan wannan an ƙare da shi dama na cin jaraba ne wani daga ya kwaso su kaya guda ya zo ɗan tanan da ake ajiyawa ne ya zo ya zuba sai ya ƙyarta musu a shana Mu a cikin murba malamin da ta zo cikin lura ɗin ma kaya guda na muzakirat yi lokacin da muka zo kaga wani shi kawai karatun addini ne alaƙan shi da shi kawai mai cin jarabawa ne in an huta ba za a yi karatun ba insha Allah sai mu sauka. Ya wasu rana.
Amin.
alfar nasa kuma mutum mutum sannan mutum ko da sai ake eh ko kamar mu muna rayuwar da sai eh kuma dan uwa yake cewa ai akwai hadisi sahihi wanda haramun ne gaskiya yin zane hadisi sai sai muslim a cikin sai muslim ya ce mun gaskiya babu wani uzuri da mutum zai iya cewa wannan shi ne muke so a ɗan mana ƙarin bayani karin bayani akan abin da ya faɗi haka inda ni ma a iya fahimta ta domin ana cewa man sawwara suratan ja'alahu Allah bi kulli suratin sawwaraha nafsan fa yu'adhabu fi nari jahannam duk wanda yayi zane zane za a sanya masa duk wani zaren da kai sai a sa ka sai ka sanya masa rai kuma za a yi ta maka azaba a cikin wutar jahannama to sai malamai suka cewa a lokacin abdullahi dan abbas wani abdullahi bin amru bin bin asad kuma da ba bayan ya faɗa haka cikin sai bayan abdullahi dan abbas ya kuwa kawai bawan Allah ya juya sai yake eh kira shi yake shi maka idan ka da daga labud yace ainihin yake cewa ai idan ya zama duba maka wasu kai to kai itaciyan nan mana da abin da ya zama duba ya da rayi domin shi wannan wanda ya zo kawo wannan abubuwan tambaya ce sai ce to wannan hadisi ne na manzon Allah shi asalin ma abinci yake ci da shi da shi kirki iyalansa kawai shi dan mutum mutum ne kamar da kuma shi ya maka da san ka biya shi to shi bai yauta ba ko sai ran shi baci ne shi ga damuwa zai da yake kiraye shi zuba shi to in babu makawa sai kai wani sana'a kan an saka kai masa kai gida sai kai itaciya sai kai wani ruwa sai kai duwar wani sai kai amma rai in ka saki kai shi to wallahi gobe kiyama sai Allah ya saka haka tsakanin alkama guda biyu ka game su ko ba za ka iya ba ko ana maka azaba a ce ran da kai samu sarai abin da kai zana shi ba za ka iya ba da malamu ce alama ce akan cewa za a jima ana yi a cikin wuta domin sai ka iya musu da ka iya musu rai yace wa laysa binafiqi ba za ka iya musa ba to da haka malamu ce in har gashi Abdullahi dan Abbas kai tsaye ya ce wa wani mutum sana'a ta ce yana yana ci da so ina ga wanda ba sana'a ka bace ba san ko ne iya abin da baka a cikin bangaren jarabawa in ma ban ko ne a kadara a baka kai ne ka sani cewa wannan da sai ba zai saka baka ba ko bare ne kawai sun ce kai mutum yi musu turmi da tabarya ko ka musu ɗakin zana ko ka musu wani abu ka saba kawai in aka kira ka kare da mutane kaza kaza ce wallahi adina ne hana ne ko kuma kaga cewa gane su kare na su sai ka warka haka ne amma ba wani malami na musuluncin da zai zo ya maka tawili ya hana maka wani abu bi ba da fatawa abla dan abbas gashi wannan shi sana'a shi ke ba amma ya hana shi ku kai kuka zo ka yi ta alaf darura saboda rakwai bai halitta yawwa shi ne magana zai iya faɗa a wani gari da wani hatsari da ba ƙarfi wani mutane sai wasa a kan wani abu
Oh.